الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na litinin ashirin ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1447 daidai da tara ga watan uku miladiya ta 2026 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na ammar bin yasir da ke cikin wannan unguwa ta hausawar dan fulani a cikin birnin kano domin ci gaba da gabatar da karatu da muka saba cikin wannan kwanaki masu albarka na karanta wasu daga cikin ayoyin alkur'ani da kuma jin tarjamar ma'anoninsu zuwa hausa gwargwadon hali kuma muna nan dai a cikin sura ta uku suratu ali imran a jiya mun karanta faɗin allah allazi nastajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم آية تقريد سبعين دبيو ومن سيا ديدي فدن الله تعالى إن الذي آه من سيا ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر آية تقريد دا سبعين دا شدا يوزا متاشي إن الذي إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان بسم الله
إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ممتاز Allah maɗaukakin sarki ya ce, Innan ladhi nashtara wal kufra bil iman, lalle waɗannan waɗanda suka yi musanye suka ba da imani suka karɓi kafirci. Innan ladhi nashtara wal kufra bil iman, waɗanda suka musanyi imaninsu da kafirci. Lan yadurrullaha shai'a ba su cuci Allah da komai ba. walahum azabun alim kuma akwai wata azaba mai radadin gaske da Allah ta'ala zai yi musu wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim waɗanda suka kafurta kada su taɓa tsammanin jinkiri da muke musu alheri ne akan kawunansu kawai dai innama numli lahum liyazdadu ithma muna jinkirta musu ne muna saurara musu ne kawai dan su ƙara zunubi akan zunubi walahum azabun muhin suna da wata irin azaba mai wulakantarwa wadda Allah ta'ala ya tadadar musu ayoyin da muka karanta jiya kusan duk suna da alaka wani ɓangare nasu da abin da ya faru a yakin uhudu musamman bayan dawowar sahabbai da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama zuwa ainihin wato garin madina a nan ne inda aka sake samun sabon umarni daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kafiran nan za a kuma bin sawunsu wanda sahabbai suka fita har suka je hamra'ul asad to anan ne dai kafiran suka gudu inda sahabbai suka dawo Allah madaukakin sarki yace fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsasuhum su to a can ne lokacin da suke kan hanya sai wani daga cikin ainihin wato kafirai ko munafukai yake so ya tsoratar da muminai wajen sanya su su dawo da baya kada su ce za su tafi don tarar da waɗannan kafirai shi ne alladina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel da haka a ƙarƙashin wannan ayoyi za mu fahimci wato mahimmanci da wajabcin tsoron Allah maɗaukakin sarki kuma in har tsoron Allah maɗaukakin sarki ya mamaye zuciya to wannan zuciyar babu wani mahaluki da ke firgita ta ko ya razana ta bayan Allah maɗaukakin sarki ya riga ya mamaye wannan zuciya idan har mutum kaga yana tsoron wani mahaluki fiye da irin tsoron da yake yi wa Allah ko kuma yanayi wa wani mahaluki tsoro irin tsoron da yake wa Allah wannan ya nuna cewa an samu cikas da matsala a imaninsa amma duk wanda imaninsa ya kai tsaiko ya kai sun waura takuri to za ka same shi cewa baya don ka yi masa barazana in dai ba da Allah kai masa barazana ba ba da ayoyin Allah kai masa barazana ba ba kana yi masa barazana da azabar Allah da fushin Allah ba kayi a banza shi abinda za ka yi zuciyarsa ta kato shi ne ka tsoratar da shi Allah shi yasa kaga alladhina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum a madadin wannan sun san me ya faru a Uhud ga dai an kashe wa muminai an kashe sahabbai saba'in an jikkata wasu kaga har yanzu akwai sauran firgici da tsoron abin da ya faru a Uhud amma Allah ta'ala ya ce da aka zo a sake jefa musu tsoro a firgita su sai Allah ta'ala ya tabbatar da zuciyarsu da digadigansu sai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil abu na biyu kalmar hasbunallahu wa ni'mal wakil in dai mutum ya fahimci ma'anar kuma yana faɗinta to matsalolinsu sun kawo wannan hasbunallahu wa ni'mal wakil ita ce kalmar da annabi ibrahim alaihi salam ya faɗa lokacin da kafirai suka jefa shi cikin wuta har ma Allah ta'ala ce ƙulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim wa aradu bihi kaidan faj'alnahum al-akhsarin da aka kaga kenan kalma ce mai tasirin gaske in dai ta fito daga cikin zuciya mai cike da imani da yaƙinin ma'anar kalmar ba kawai yin wurdinta ba ka ja sau dubu da ɗari wato dubu ɗaya da ɗari uku da goma sha uku ko sau nawa ka ja in dai iya fatar bakinka lafazin yake ta maimaitawa to har yanzu ba mamaki ka ga abubuwan ka ba su canza ba amma wannan zikirin wannan ainihin wato kalmar ko wannan lafazin matuƙar mutum yana cikin damuwa damuwa ko ta addini ko damuwa ta rayuwa to inda ya lazumci karanta wannan zikiri da izinin Allah zai ga abin ban mamaki daga Allah maɗaukakin sarki wajen yayi masa wannan kalmar hasbiyallahu wa ni'mal wakil kaji annabin Allah Ibrahim ka san dai sun shirya masa makirci domin Allah da kansa ya ce wa arado bihi kaida sun yi masa kullakullan makircin wajen sabauta shi da halaka shi amma Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana cewa Allah ya tsamar da shi har ma aka cewa ita wutar kuni bardar wa salaman ala Ibrahim ashe zikirin da annabi Ibrahim ya dinga yi lokacin da ake kokarin wurga shi hasbiyallahu wa ni'mal wakil kuma ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa lokacin da aka ce innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce ke cewa duk wanda ya ce hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim sau bakwai da safe sau bakwai da yamma an gama da matsalolinsa an gama in dai damuwa ce to wannan damuwar ta za ta tattar ina ta ina ta ta kyale ta ka samu salama za ka samu sa'ada za ka samu sararawa daga matsalar da kake ciki talauci ne rashin lafiya ne a'a wasu azzalimai ne suke so su zalunce ka a wasu magauta ne wasu muggan mutane ne akan hanya wasu yan fashi ne kidnappers ne akan hanya aka ce ga sunan ko kuma ga sunan ka rike wannan zikirin kuma in dai daga cikin ƙoƙon zuciyarka yake fitowa za ka ga Allah shi ne Allah domin lafazin shi ne hasbiyallahu Allah ya ishe ni duk wata kariya ta duk wanda zai ba da kariya ya rike kariyarsa Allah ya ishe ni to in ku har Allah ya isar maka ya ishe ka Allah maɗaukakin sarki ya ga wannan isuwar daga zuciyarka abin yake to za ka sha mamaki yadda Allah maɗaukakin sarki cikin gaggawa zai kawo maka tallafi zai kawo maka gudunmawa hasbi Allah wa ni'mal wakilu kace dukkan abin dogara da ba abin dogaro in dai ba Allah bane to kai baka da bukatar sa baka bukatar ka jingina da wani sai Allah subhanahu wataala da haka wannan wannan lafazin hasbunallahu wa ni'mal wakil wato bara ce sosai ka rike ta da gasken gaske ba sai ka ba da kafin alƙalami ba ba buƙatar sai ka ba da kuɗin sadaka wannan sadaka ce fi sabilillahi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya karanta kafa bakwai da safe ka san shi zikiri inda ga annabi ke ba wa alawa in ka ji an ce kai dubu ɗari da casa'in da tara to ka nemo wanda ya ba da wannan zikirin ba annabi ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam zikirinsa za ga a takaice ne very short and precise a takaice sai ɗumbin lada sai albarka a ciki kafa uku za a ce a karanta amma wani zai iya rakito wani zikirin ya kafa miliyan ɗaya walla bai samu irin biyan bukatar da ka samu ba saboda kai akwai sinadarin a wato lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki da haka Allah maɗaukakin sarki ya ganar da mu haka kuma mu koma azkar ɗin mu su zamanto suna dacewa da irin zikiran da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koyar dan babu wata gaba da annabi bai koyar da zikiri ba wanda kake buƙatar hasiyon ya karar ya gaya maka addu'ar da zaka yi zaka shigo masallaci wa annal masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada ba haka annabi ya ce ba da haka ka kiyaye shigowa masallaci akwai zikiri shiga gida fita dukka Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da zikiri dan haka wannan zikirin hasbiyallahu wa ni'mal wakil bakwai da safi hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim annabi yace duk wanda yayi bakwai da safi za a tafiyar masa da damuwarsa wanda yayi bakwai da yamma za a tafiyar masa da damuwarsa wannan yana daga cikin fa'idar da muka samu a cikin wannan aya da aka duk wanda ya mayar da al'amarinsa zuwa ga Allah ya dogara ga Allah to zai dawo da ni'ima da falala daga Allah maɗaukakin sarki kuma karanta wannan zikiri da komawa zuwa ga Allah abin duk da ake sa ran faruwarsa marar kyau Allah zai tsare mutum domin sahabai abin da zai faru da su kenan Allah ya ce fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin Allah ya ce lam yamsashum su'un babu wani abu da ya same su wanda rai baya so wattaba'u ridwanallah wallahu dhu fadlin azim sannan abu na gaba mun fahimci cewa shedan yana da auliya kuma ko da yaushe shine yake yi musu ingiza mai kan turuwa kamar yadda Allah madaukakin sarki yana da auliya to shedan shi ma yana da auliya kuma dukkan wani kaidi da za su shirya mai rauni ne kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa dan haka kaga kenan shedan yana daga cikin wanda ke jefa tsoro cikin zukatan mu'minai shine mai sanya wasu wasi da rawar imani shi yasa aka ce ka dinga karanta kulauzan nan guda biyu daga ciki falak suratul nas ai an ce min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu في صدور الناس من الجلة والناس دعك الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء دي yana nan yana da irin wayannan abubuwa da aka tabargaza yana daga cikin wanda ke zama silar ko yake sanya mutane su fada cikin ainihin wato haka bakar rowa da rashin yin ainihin wato taimako ga mabukata taimakon addini ya nuna maka dukiyarka za ta kare ko jarinka zai karye ko wani abu mai kama da haka duk yana daga cikin aikinsa da haka daga cikin aikin da yake yi yana karfafar yan wato mutanensa waliyansa yana kuma sanya rauni da tsoro a janibin mu'minai da haka mu fahimci haka to sai kuma aya ta kusan ƙarshe da muka tsaya wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufr wannan yana nuna mana irin yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake so ya ga ana bin Allah saban Allah yana taba zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam in yaga ana yi wa Allah shirka hankalinsa yana tashi in yaga mushrikai suna harkar shirka su ransa yana damuwa kansa yana sosuwa yanda ake gaggawar shiga kafirci wannan abun yana taba zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta'ala ya rarrashe shi cewa wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufr wannan masu rigege wato masu rige-rige da sauri wajen shiga kafirci tseren da suke da guje-guje da suke wajen su shiga kafirci ya daina cutar ya daina cutar da kai ya daina damun ka wannan ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama rahamarsa kamar yadda muka karanta a baya rahama ce wadda ta duniya gaba daya rahama ce alamiya dan haka hatta kafiran kullum fatansa da burinsa su musulunta shi sa har Allah ya ce fala'allaka baki'un nafsaka Allah ya kunu mu'minin zaka kashe kanka ne dan basu zama sun yi imani ba kaga wato hatta kafiran in yaga suna kafirci ran annabi kamar sai fita har Allah yana tausaya masa la'allaka baki'un nafsaka Allah ya kunu mu'minin kashe kanka zaka yi ne in basu yi imani ba isar musu aka ce kai ka isar musu wanda Allah ya rubuta masa shari'a ya karba don haka nagartar mai nagarta ba ta ƙarawa Allah komai rashin kirkin mara kirki baya cutar da Allah da komai da haka garaje da suke yi da tsere da suke yi wajen marawa kafirai baya da goyon bayan kafirai da ƙin taimakon addini da ƙin yin magana a madadin addini wannan diddan kar a ce mutum ya fito da maitarsa fili ko ya fito da addini fili da aka mutum sai ya dinga sakaye-sakaye ya fitowa ya wakilci addini ya ƙi fitowa ya wakilci musulmi a inda ya samu dama wannan kada ya damu ka zai zai dinga taba ka ko da yaushe ga kafirai su suna wakiltar kansu duk inda nasu ya samu dama yana nuna identity ɗinsa kuma in ya samu dama zai danne musulmi da suke gurin a lokacin da kila kai na kan ya samu yana yana haba-haba da su yana tsoron su yana wani ɗari-ɗari da su kai da kake kasa ba ka da wannan damar sai kai ta jin ciwo a ranka dinga jin ba daɗi to wannan kada ya dame ka Allah madaukakin sarki ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufr innahum lan yadurru Allah shay'a ba su cutar da Allah da wani abu ba wannan sai ya nuna ashe gaggawa da rige-rige wajen yin imani da kuma yin ayyuka na gari kanka kaiwa na fata an gane kanka kaiwa haka gaggawa da rige-rige wajen shiga cikin lamarin arna da goyon bayan arna da kafirci kanka kaiwa wancan da ya yi abin da ya kamata kansa yawa haka wannan wanda ya yi wa kansa ka sassaɓa kansa yawa ba a cutar da Allah da komai ba mun karanta hadisul qudusi jiya hadisin Abu Zar al-Ghifari law anna awwalakum wa akhirakum har zuwa ƙarshe yuridu Allah Allah ya ja'alna muhabban fil akhirah sai Allah madaukakin sarki ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam abinda yasa ga munafikai suna ta wannan ba sa yin ƙasa a gwiwa wajen munafurci abinda yasa ga kafirai suna yi da gaske suna ta kokarin shirya wa musulunci makirci kuma ana ta kokarin su fahimta su dawo addini sun ki yuridu Allah Allah ya ja'alna muhabban fil akhirah Allah ne ya kaddara cikin kaddararsa ba su da rabo a lahira duk wanda ba shi da rabo a lahira duk wa'azin ka baka yi saka gyara shi ba wa'azin mai wa'azi baya gyara man haqqat alaihi balala wanda bata ya riga ya tabbata a kansa muƙaddari ne daga Allah Allah ya rubuta masa sai mutum ya tashi a gidan annabta ma yake karɓar addini ai duk muna da tarihi matan annabawa an samu haka ƴaƴan annabawa an samu haka iyayen annabawa an samu haka ƴan uwan annabawa duk Allah ya buga mana misali dan a nuna mana shiriya tana hannun Allah man yahdillahu fa huwa al-muhtadi wanda Allah ya shirye shine shiryayye Allah ka shirye da mu da haka kaga kenan Allah ta'ala shi yasa aka ce hatta kafurai da ake yakar su taimakon su ake domin duk sanda kake aikata laifi aka dakile ka daga aikata laifin to mafi karanci an taimake ka domin kamar yanda aljanna darajat ne to wuta ita ma darakat ne ila in aka je jihadi aka kashe mutum a karan farko to ila a cikin wuta zai samu sama-sama zai samu salama saboda bai yi shekara da shekaru ya girma ya tsufa a kafurci ba kaga dadewa cikin bin Allah ɗaukaka dadewa cikin saba wa Allah musiba ne da haka in mutum ya taso cikin saban Allah tun yana matashi faf ya mutu shikenan kaga an takaita masa wahala sama da ba shiriwa zai ba kuma ya taso ka'in da na'in ba a cikin harkar nagarta ba kuma a ce shekara saba'in ya zama yaron banza ya zama tsohon banza a to ka ganye mutu yana yaron banza ya abin da dan sauki sauki to haka in mutum ya taso cikin aikin nagarta akwai hadisi khairukum man dala umruhu wa hasuna amalu mafi alherin ku shine wanda Allah ya masa tsawon rai cikin kyakkyawan aiki mafi sharrin ku shine wanda Allah ya masa tsawon rai ga tsofar tsofai da shi amma ya zama tsohon najin Allah madaukakin sarki ya tsare ni Allah madaukakin sarki ce innal ladina ishtarawul kufra bil iman ay innal ladina wato istabdalu al kufra bil iman wa'anda suka musanya imani da kafirci ga imani amma suka yadda suka ba da imaninsu suka yi sallama da imaninsu suka karɓi kafirci saboda duniya Allah maɗaukakin sarki ce duk wanda ya sallama addininsa saboda duniya duk wanda ya musanya imani da kafirci lan yadurullah shay'a shi ma bai cutar da Allah da komai ba wama zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun Allah ce ba su zalunce mu ba kansu suka zalunta bal dararu fi'lihim ya'udu ala anfusihim illar da hadarin da cutarwa mugun aikin kansu yake dawowa wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli wala hum fil akhirati azabun muji' sannan a lahira suna da azaba mai shiga jiki azaba mai radadi in ji Allah madaukakin sarki Allah ya tsare mu wala yahsabanna alladhina kafaru Allah ta'ala ce kada kafirai su taɓa tsammanin annama nuli lahum sassauta musu ko saurara musu da muke yi alkhairi ne ga kawunansu kar kafiri ya ga ya daɗe yana ta tsula tsiyarsa ya daɗe yana ta jan zaransa kamar zaren ya ki tsinkewa ya ɗauka wani alkhairi ne a tattare da haka Allah maɗaukakin sarki ce talala da Allah yake wa mutum gashi ba akan tafarkin daidai ba gashi ya ƙaryata ayoyin Allah ya ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da aiki sai shirka sai bid'a sai saban Allah kuma kaga yana ta samu kuɗi kai gashi ka zama ka zama wato lamba tara a masallaci amma sai ga rayuwar wani lokaci tana nema ta gaddama amma ga wani can ba rabansa da masallaci na ba ma ba ma hanya amma za ga shi yana ta fantamawa za ga shi yana ta shana za ga shi kuɗaɗe suna ta tuɗaɗo masa in mai mulki ne duk sanda aka kada kugen siyasa sai ya hau sai ya ci a ɗauka wani kulle-kulle ne da munuba irin na siyasa ha inna ma numli lahum li yazdadu ithman wani za a gan shi ba nagarta ko ta sisin kwabo kuma dama ga ta yana ta samu kar ka ɗauka Allah ba shi da hikima cikin al'amuransa da aka Allah maɗaukakin sarki akwai hikima shi yasa yace wala ya'sabanna alladhina ولا تحسب ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم waɗanda suka kafirce din nan kuma suke ta kafirci Allah ya tsana kafirci Allah baya son shirka ba abinda Allah ya tsana irin hada shi da wani a cikin bauta amma ga sunan ba su da aiki dare da rana sai shirka amma suna ta samun lafiya suna ta samun kuɗi suna ta samun dama a gwamnatance suna ta samun mukamai suna ta samun kaza kuma ga kafirci suna ta yi kaga mutum fasiki ne fajiri ne bai damu da sallah ba ya sha giya ya yi luwaɗi ya yi zina ya yi saci kuɗin gwamnati ya yi ba abin da baya yi duk abin da ka sani ya je wajen bokaye matsafa duk abin da ka sani da shirka ba wanda ya rage amma sai ga yana ta samun dama sai ga yana ta samun dama sai ga kuɗi suna ta samuwa sai ga shi yana ta facaka da wadaka sai ya ɗauka alheri ne jinkirin Allah ta'ala ce inna ma numli lahum yazdadu isma Allah ta'ala ce kawai mun sassauta musu ne mun jinkirta musu ne dan su ƙara nutsawa su ƙara dilmiyewa cikin kogin zunubi walahum azabun muhin Allah maɗaukakin sarki ce sannan za mu musu wata irin azaba mai wulakantarwa Allah maɗaukakin sarki ya maimaita irin wannan a wurare daban daban cikin alkur'ani cewa talala da ɗaga ƙafa da saurarawa da ake yi amma ran da aka tashi kama su haɗan baya gamuwar ba ta kyau وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئات الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون الله مدوكاكين سركي يتي وما أرسلنا في قرية من نبي بمتبعيك وانا النبي تكون وتا القرية وكما القرية وانا النبي a yi wa annabin ta'addanci illa a kadna ahala habin basa Allah ya ce al'adar mu ce haka sunnan mu take sai mun danki mutanen wannan alƙarya da baƙin talauci wadarra da cututtuka Allah ya ce abin da yasa muke musu haka la'allahum yadarraquna wai ko za su risina ko za su saurara su ja da baya su fahimci cewa sun kama layin da baya kullewa thumma badalna makana sayyi'atil hasana sannan mu musanya wannan rashin jin daɗi matsanancin talauci da cututtuka da suke fama sai mu musanya musu shi da jin daɗi hatta afau har sai sun yalwata sun wadata wa qalu qad massa aba adarra har suna ma suna zama suna tarihi suna tuno da da suna kai da fa iyayen mu sun sha wahala da fa iyayen mu an ce sun sha bakin talauci sun yi fama da cututtuka to in suka tike sursuna fa'akadnahum baghtatan wa hum la yash'urun Allah ta'ala ce za mu danke su ba zato ba tsammani alhalin ba san haka za ta same su ba ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا Allah madaukakin sarki yake cewa hakika mun aika da al'ummomin aika wa al'ummomin da suka zo gabaninka duk mun aika musu annabawa mun aika musu masu wa'azi mun aika musu masu gargaɗe amma suka yi bujire suka ƙiyadda fa akhadnahum bil ba'sa Allah yace sai muka danke su da matsanancin talauci wadarra da cututtuka Allah yace mun yi musu haka ne la'allahum yatadarrauna wai ko da za su dawo su kaskantar da kai su rusuna su sallama wa Allah falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun yace ina ma dai lokacin da bakin talauci ya zo musu tadarra'u ina ma dai sun ja da baya sun daina saban ina ma sun daga kafa wa saban ina ma sun koma walakin qasat qulubuhum sai dai zuciyar ce ta ƙeƙashe ta bushe zayyana lahum shaytan a'malahum shaytan ya riga ya ƙawata musu mugun aikinsu har zuwa faɗin Allah ta'ala wato falamma nasu ma zukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay'in kaji Allah yana irin wannan istidrajin ko in aka yi wa'azi mutane suka kiji aka faɗarkar mutane suka ƙi su daina Allah sai ya saki kuɗi Allah sai ya kwararo man fetur ɗin Allah sai ya zubo gwal a cikin ƙasa duk wani albarkatun ƙasa sai Allah ta'ala an an yi noma a dinga samun amfani kiwo kuɗi ake yi a kiwo Allah sai ya sakar wa mutane komai wai da zarar mutane sun yi watsi da wa'azin da ake musu falamma na su ma zukiru bihi da mutane sun yi kunnan uwan marasa jin magana da wa'azin da ake musu Allah ce fata'ana alaihim abwaaba kulli shay'in sai mu bude musu kofofin komai duk abin da mutum ya taba kawai sai ya zama kuɗi sai mutum ya dauka ai akan daidai yake fata'ana alaihim abwaaba kulli shay'in hatta idza farihu bima utu har sai sun dinga alfahari da abin da aka ba su akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisuna a wani gurin Allah ta'ala ce sanastadrijuhum min haythu la ya'lamuna wa umli lahum inna kaydi matin ba da dadewa ba Allah ta'ala ce sanastadrijuhum za mu yi musu talala akai wa'azin akai wa'azin mutane suka bujirewa wa'azi ba sa gyaruwa mutane ba ma sa san walakin la tuhibbuna an-nasihin ba ba kwa san masu nasiha ba kwa san masu wa'azi Allah ta'ala ya ce sai mu yi musu talala min haythu la yashkuruna mu yi musu talala ta inda basu zata ba wa umli lahum Allah ya ce ina dan ina dan saurara musu ina jinkirta musu inna kaidi matin Allah ya ce kaidi na mai karfi ne Allah ya ce da kai kaidin sa mai karfi ne a wani gurin a yahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bil khairat nusari'u lahum fil khairat bal la yashkurun Allah ta'ala ya ce tsammanin su dukiya da ƴaƴa da muke basu muna gaggauto musu sakamakon aikinsu ne na alkhairi wani abin arziki suka yi mana ne muke ta tunkuɗo musu dukiya muke ta danno musu yaya sun ɗauka wani abu ne kamar wata gwaninta suka yi mana kamar ba su ma ɓata mana ba ba su fusata mu ba a fara'aita alladhi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada wa la in rudittu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا wannan duk yana daga cikin cika bakin da wato kafirai da fasikai suke yi lokacin da suka samu tamakkudi suka samu dama suna ganin abun yana ta tahowa kamar sun fi kowa ne kulle-kulle sun fi kowa manuba sun manta da Allah ce inna kaidi matin to shine wannan Allah madaukakin sarki yake cewa wala yahsabanna alladhina kafaru ay wala yadhunnanna aljahiduna masu musun ayoyin Allah da manzancin manzan Allah kar su taba zatan annana idza adalna a amarahu wai dan mun tsawaita ransu kaga wani malam shaki ne lamba daya malam ya bashi tsawon rai ga wani haziki mai basira mutumin kirki salihi hafizin alkur'ani sai ga yana yaro yaro su sai ga nagarin ana ta tsitsance su ba sa tsawon rai wani lokaci amma sai ga ga wani ya addabi mutane malam rashin kirkinsa ya kai matuƙa an gaji da shi kuma Allah ta'ala ya bashi tsawon rai Allah ta'ala ce kar ya ɗauka wannan tsawon ran da muka bashi wani gata muka yi masa Allah maɗaukakin sarki yake cewa kada waɗanda suke ƙaryata ayoyinmu su taɓa tsammanin don mun ba su tsawon rai wa matta'anahum bi mutu'id duniya mun ba su jin daɗi na duniya in dai duniya ce suna dama ta yadda suke so suna samunta mun daɗaɗa musu game da duniya walam nu'akhidhum bi kufrihim tsammaci ba za mu danke su mu kama su da wannan kafircin nasu ba wa zunubihim da zunubansu annahum qad nalu bi zalika khairan li anfusihim su dauki kaman su dauka su zaton sun samu wani alheri ne ga kawunan su inna ma nu'akhiru azabahum wa ajalahum Allah ya ce muna sane kawai dai muna jinkirta azabar su muna kuma jinkirta ajalin su liyazdadu zulman wa tughyanan dan su ƙara zurfi su yi nisa cikin zalunci da ƙetare iyaka wa lahum azabun yuhinuhum wa yuzilluhum sannan suna da wata azaba da Allah ta'ala ya tanadar musu wadda za ta kaskantar da su ta kuma ainihin wato wulakantar da su Allah maɗaukakin sarki ya ce ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث نعم
حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا تتقوا فلكم أجر عظيم ممتاز الله مدوكين سركي يتي ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه da dai Allah madaukakin sarki baya kyale muminai akan abin da suke kai da dai Allah madaukakin sarki baya kyale muminai alama antum alaihi bisa ga halin da suke kai hatta ya mizal khabitha min at-tayyib har sai Allah madaukakin sarki ya fayyace da kuma bambance tsakanin lalatacce da nagari wama kana Allah liyutli'akum 'alal ghaib Allah madaukakin sarki bai kasance mai sanar da ku gaibu ba walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha' sai dai Allah maɗaukakin sarki yana zaɓar wanda ya ga dama daga cikin manzanninsa fa'aminu billahi wa rusuli kawai ku dai ku yi imani da Allah da manzanninsa wa in tu'minu idan kuka yi imani wa tattaku kuka yi taƙawa falakum ajrun azim to kuna da lada da kuma sakamako mai girma a gurin Allah ما كان الله ليدعكم أيها المصدقون بالله والمتبعون لرسوله الله مدوكين سركي بزي كاليكو با الله مدوكين سركي بزي بكو با يا ku wayanda ainihin wato suke gaskatawa game da samuwar Allah suke gaskatawa game da wato ubangijintakar Allah da allantakarsa ya ku waɗanda suke bibiyar sawu na annabi sallallahu alaihi wasallam suke bin koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ba zai kyale ku haka ba alama antum alaihi a yanda kuke dinnan a cakuɗa wasu na kirki wasu na banza wasu muminai na gaske wasu munafukai na yankan shakku a ci gaba da tafiya a haka ba tare da an bambanta tsakanin tsaba da aya ba tsakanin tsakuwa da tsaba Allah ta'ala ya ce ba mai haka Allah ta'ala ya ce ma kana Allah liyadhara almu'minin da dai Allah bai taba barin mu'minai ba alama antum alaihi a halin da suke kai a halin ingausa a cakuɗe da su da wa'yansunsu da su da wa'yanda ba su ba min iltibasil mu'min mu'mina minkum bil munafiq ta hanyar gaurayewa da cakuɗewa tsakanin mu'mini mu'minai daga cikin ku da kuma munafikai hatta yamiza al khabitha min at tayyib ka'idar Allah har sai ya tantance ya ware tsakanin nagari da mugu Allah ta'ala sai yayi haka Allah ta'ala sai ya ware tsakanin al khabith lalatacce mutumin banza munafiki min at-tayyib daga nagartacce mutumin kirki mai imani fa yu'rafu al-munafiq min al-mu'min as-sadiq dan a gane waye munafiki kuma wane ne mumini na gaske a haka in aka ci gaba da tafiya haka ai kowa ce yake shi ma mai imani amma sai an yi jarrabawa da jarrabawa ne ake gane ina masu tawakkali ina masu ta'akuli sai an yi jarrabawa an buga an je an dawo ake iya tantance da gaske kayan imanin ko kawai da awace da baki da jarrabawa ta zo dama wa minan nasi man ya'budu Allah ala haqq fa in asabahu khairun itma'anna bihi وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة da ma kafa ɗaya tana ciki ne ɗaya tana waje in mutum ya ji da nutsuwa ya ji iska ta ɗan buso shi ya ji daɗi ya ji akwai samu akwai alwujudu sai su shigo da ɗaya kafar da kuma mutum ya shigo ya ji ɗaya ta ya ji a wani huci ya doko shi ya ji an fara ɗan ƙarancin kuɗi da talauci rashin lafiya ta buge shi da waye tsam sai ya ɗauke ƙafa sai ya waje da ita dama baya wa minan nasu man ya abudullah wai har bautar Allah ko wanda ƙafa ɗaya ciki ƙafa ɗaya ta waje Allah yana cewa idan wato ya ayyuha allazina amanu dukhulu fi silmi kafa ana cewa in zaka yi kai gaba ɗaya kawai shi yasa wai malam Bahaushe yake da wani karin magana in zaka sha giya ka sha ta dubu ina amfanin ka dinga shan kwankwala ce ɗari da giya ka sha an fahimta kuma an tashi za a ce mutum ɗan giya ne saboda haka in za ka bi Allah yi ka shiga a tamanin ko a ɗari da ashirin har ka tsaya kana ta wani kewaye kewa ko kana rara gefe ka shiga ka shiga kai tsaye kawai udkhulu fi silmi kafa idza kunta fi shay'in fa kun fihi kawai in kana ciki kana ciki in baka ciki yi waje kawai amma ba a yi wa musulunci shan fate-fate a dinga yi masa rara gefe ba a yi to Allah maɗaukakin sarki yana so ya bambanta ya ware a gane suwaye muminai na gaske suwaye kuma munafukai wama kana min hikimatin lahi an yi kuma ayyuhal mu'minuna alal gaibin ladhi ya'lamuhu min ibadi baya cikin hikimar Allah Allah ya sanar da ku gaiban da ya sani game da bayinsa akwai hikima an gane ko riga ce babu ya kawai an dinka ta kenan kawai wa minhum daga cikin su ana ta cewa wa minhum sufufin kawai ake fada da ka ga mai wannan sufar kawai sashi a ciki kawai amma ba za ka ji an kama suna ce wane munafiki ne wane munafiki ne in banda wanda munafurcinsa ya kai matuka abdullahi bin ubay bin salul shi sa shi kadai zaka ji ana ra'isul munafiqin ra'isul munafiqin to ina rago munafikan ai baka jin ana mai shine dinsu sai dai a faɗa maka subobin su kiliya hannun dama ke ka gane ai maka inkiya in kaga kaza in ga kaza su ne an ce shi munafurci kala biyu ne akwai nifaqul amali akwai nifaqul i'tiqadi to shi nifaqul amali baya fitar da mutum daga cikin musulunci amma dai lalle mutum ya tabbata mutumin banza yana da sufa cikin subobin idza haddatha kaza وإذا وعد أخلف وإذا أتمنى خان أو ترواية وإذا خاصم فجرا duk sanda mutum ya zamanto cikin alamominsa akwai ƙarya har in yi magana ana kai wane kai sake bincika shi ya gaya ma kai ka san wane fa magana sa bata da tabbas a alamomin munafikai ya tabbata a kansa duk sanda kaga mutum ba shi da alƙawari in yi alkawari sai ya saba wannan alama ce cikin alamar munafurci na aiki in ka ga mutum mahaƙinci ne duk sanda ka ba shi aiki sai ya haƙince ka sana'ar hannu yake in dai ba tsatsaye kake a gabansa ba sai ya cuce ka a ofis sai ya yi haƙinci a duk inda ka ba shi amana kai ko sirrinka ka gaya masa sai ya faɗa in ya san sirrin gidanka sai ya yaɗa iza'atu min khana sifa ce cikin sufofin munafiki to wannan shi kaba'ira ce min kaba'irin zunub mutum ya zama yana cikin wannan sinfi sinfi na biyu shine nifaqul i'tiqadi ya fi hadari yana fitar da mutum ya khurju anil milla yana fitar da mutum min milla daga cikin musulunci ciki aka ce daga cikin sufofin babban munafurci shine wato farin ciki da faɗuwar musulunci a ce duk sanda musulmi suka shiga cikin damuwa shi kuma lokacin yake murna ana gane munafiki ta irin wannan sifar ga mutane sun yi abin da ya kamata a jajanta musulmi ya yi a kamata a yi musu alhini amma ga murna yake in musulunci ya ɗauka ga ya shiga cikin damuwa kaga yana yin izgilanci ga wata sufa ta addini ko gemu ko dagaggen wando ko hijabi duk wata sufa ta addini kaji yana aibata ta wannan yana cikin nifaku da ya yi tikaji wa'annan yana daga ciki to kuma da a hausana ake a gaure ake in an tashi zuwa masallaci duk tare ake zuwa a shiga sahun gaba a yi sallah a zauna a gurin karatu ya za a iya gane wannan mumini ne na gaske wannan mumini ne na bogi sannan a cikin hikimar Allah Allah ya kiya sanar da ku gaibu ta yanda ku muminan za ku iya gane wane munafiki ne wane munafiki ne wane munafiki ne wance munafuka ce wance munafuka ce amma kana Allah li yudliakum ala al-ghaib akwai hikima amma dai ga sufofi za a gaya muku shine ma'ana wa ma kana min hikimatin lahi an yudli'akum ayyuhal mu'minuna ala al-ghaib alladhi ya'lamuhu min ibadi fata'rifu al-mu'mina minhum min al-munafiq haka ba wani gaibu da za a sanar da kai da zaka iya gane mumini da kuma wanda ba mumini ba walakinahu sai dai Allah ta'ala yumayyizuhum ya tantance su ne yana ware su ne bil mihani wal ibtila da ibtila'i da jarabawa anan ake gane munafiki ai kaga abin da ya faru a Uhud ai an bayyi an bankada wasu daga cikin munafikai fita yakin Uhud ai ya bankado da wasu wanda da sahabbai duk sun dauka suna cikin su to sai dai ta irin wannan kamar yadda Allah ta'ala cikin suratul Muhammad yace wala ta'rifannahu fi lahanin qawl daga maganganu irin yadda suke batanci ga addini batanci ga masu addini wannan maganganun daga nan ake gane sufar munafiki ghaira anna Allah ta'ala duk da cewa Allah madaukakin sarki na'am ya- wato yasdafi min rusulihi man yasha yana zabar wa'anda ya ga dama daga cikin manzanninsa fayudli'ahu ala ba'd ma fi dama'ir ba'dihim biwahyin min ta hanyar sanar da wani cikin annabawa ko manzanni wani bangare na ɓoyayyen abin da ke cikin zukata ta hanyar wahayi ai kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya san munafukai kuma har ya gaya wa sahibu sirrihi ya gaya wa huzaifa har sahabbai suka dinga kulafuci suna ta zuwa wajen huzaifa dan Allah ina cikin wanda annabi ya yi mentionin din sunana cikin list din hannunka na munafukai akwai sayyidina umar an ce yana cikin wanda ya ta zuwa yana ta yi masa naci da Allah kan yace a a ni fa ba ba ce dinga gaya mutum yace dan Allah ne dai yace baka ciki amma kan wanda ya ƙara tambaya ta ba zan gaya kowa ba baka ciki kawai sun ce ana ganewa da an ce mutum ya mutu a ga Huzaifa ya ki zuwa sallah to akwai question mark a ce mutum ya mutu a ce mutanen kirki duk sun kaurace ba wani mutumin arziki a gurin gawar Kai, wannan ya kamata a bincika wace irin rayuwa ne da haka Allah ta'ala yakan sanar da annabawansu da manzanninsa wani bangare na gaibin sanin abin da ba wasu daga cikin bayansu suke koye da shi a cikin zuciya fa aminu billahi wa rasuli ku dai ku yi imani da Allah da manzansa wa in tu'minu in har kun yi imani imanan sadiqan imani na gaske wa tattaqu rabbakum kuma kuka kiyaye dokokin ubangijinku bi da'ati ta hanyar yi masa da'a falakum ajrun azimun inda Allah to kuna da lada mai girma a wurin Allah Allah madaukakin sarki yace ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم na'am
بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير mumtaz Allah madaukakin sarki yace wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahum Allah min fadli kada waɗanda suke rowar abinda Allah ya ba su na falala su taɓa tsammanin huwa khairan lahum alheri ne wannan abin da suke yi gare su waɗanda Allah ta'ala ya ni'imta su Allah ya yi musu falala ya ba su dukiya kuma suke ɓoyewa ba sa ciyar da dukiyarsu ba sa cire zakka ba sa taimako ba sa ba da gudunmawa da dukiyarsu suna rowar abin da Allah ta'ala ya ba su kar su taɓa tsammanin alheri suke gina wa kansu bal Allah ya ce a'a huwa sharrun lahum wannan abin da suke na kin fitar da haƙƙin Allah a cikin dukiyarsu wannan sharri ne gare su sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyama da sannu za a yi musu sakandamin abin da suke rowa da shi ranar alkiyama Allah ta'ala ce walillahi mirasu samawati wal ard Allah madaukakin sarki shine wanda zai gaje sammai da ƙasa wallahu bima ta'maluna khabir Allah madaukakin sarki mai cikakken sanin abinda kuke aikatawa ne أي ولا يظنن الذين يبخلون بما أنعم الله أنعم الله به عليهم تفضلا منه أي وإن سكي روى سكي مقو سكي هنا أبند الله يمس نئمة دشي كما وأن النئمة دا الله يمس فلالاتي ba su kaɗai ba ne ba wai don sun yi wa Allah wani abu ba ne Allah ta'ala ya ba su jarabawa ce to kar su taɓa tsammanin rowa da suke anna hadal bukula wannan rowar khairul lahum kasu tsammaci alheri ce gare su bal huwa sharrul lahum sharri ne suke gina wa kansu li'anna hadha al-mal domin wannan dukiyar da kake kallo allazi jama'u wanda suka tara sayakunu daukan min nari za ta zama sakandami na wuta ranar tashin alkiyama yudha'u fi anaqihim da za a rataya musu a wuyansu yawmal qiyama wallahu subhanahu wa ta'ala huwa al-malikul mulk Allah shine mamallakin duk wani abun mallaka duk wani abu da za a ce possession ɗinka ne i belong to you kaza kaza to nahnu narithu al-ardha wa man 'alayha Allah madaukakin sarki shine mai mallakar duk wata mallaka ta abun mallaka wa huwa al-baqi ba'da fana'i jami'i khalqi kuma Allah madaukakin sarki yana nan wanzaje ne bayan karewa dukkanin halittarsa wa huwa khabirun bi a'malikum jami'iha Allah masani ne game da ayyukan ku gabaki daya wa sayjazi kullan ala qadari istihqaqi kuma Allah ta'ala zai saka wa kowa gwargwadon irin abin da ya aikata akwai hadisi da za mu karanta wanda yake ƙara fito da ma'anar wannan aya insha Allah a gobe dan yanzu ce lokaci yayi abin da muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu dada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah madaukakin sarki na'am Allah ya ga mu adinan ya ga mu to insha Allah insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta ya kuma nuna mana ƙarya ƙarya ce ya bamu ikon guje mata Allah madaukakin sarki ya karɓi dukkan ibadun da muke gabatarwa a cikin wannan wata Allah ka sa mu cikin bayin da za a yanta a cikin wannan wata Allah madaukakin sarki muna roƙonka dukkan masu bukatu na alkhairi Allah ka biya musu wayanda suke cikin damuwa Allah ka yaye musu din masu mana wasici da addu'a Allah ka san bukatunsu Allah ka biya musu Allah gafarta wa iyayenmu da malamanmu da kakanninmu da ‘yan uwa musulmi da suka raso marasa lafiyar mu na gida da na asibiti Allah ka ba su lafiya Allah madaukakin sarki mu kuma ya kare mu da lafiya muna da bakunci na wasu ‘yan uwa wato jami'an lafiya wanda suka zo da wani albishir da za su ɗan yi wa mutane wani ɗan jawabi wanda zai amfanar game da abin da ya shafi lafiyar mu kuma akwai wata gudunmawa ina ganin da za su bayar insha Allah ta'ala a suna kusa? Insha Allah.